إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwarmu a markazin ahalus sunna wal jama'a wanda ke nan unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata takwas ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ishirin da hudu ga wata na hudu shekara dubu biyu da sha takwas yau insha Allah za mu yi darasi na dari da arba'in daidai darasi na dari da arba'in a cikin littayenmu alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز كنا تقيتشن للتاي كان فإنتر سنة دا للتاهي مبوهي معنى القرآن يو درس من أريد أبن ديدي ذا متاشي لا حنث مع النسيان أو الخطأ babu gajiyawa ko karya rantsuwa in mantuwa ce ko kuskure nan muna cikin kitabul aiman abin da yake da alaka da rantsuwa rantsuwa mun yi bayani akan nau'i na rantsuwa wanda kabira ce da rantsuwa mun bagana akwai rantsuwa yaminul gamus akwai yaminul lagawul yamin akwai yaminul mummuna akada akwai rantsuwa lagawul yamin ita ce rantsuwa ba da niyya ba furta da baki ko sabo ita irin wannan rantsuwa babu zini a kanta kun ba a mata kafara rantsuwa da kai ba akan niyya ba ko akan kuskure sai yamin gamus rantsuwa mai dirmiyar da mutum a cikin azabar Allah ko cikin lahita ko cikin azabar Allah wadda ita kuma ba ta jin kafara sai tuba ga Allah kurin ita ce mutum kurin rantsuwa ta ƙarya kurin da gangam ka rantse akan ƙarya abinda ba yi ba kuma ita ana yin ta ne akan abin da ya huce ka hudu abin da ba haka ba sai yamin munakada ita ce muke ciki wadda ake kira rantsuwa mai sunan rantsuwa kullallar rantsuwa wadda na rantsi da Allah zan yi kaza ko na rantsi da Allah bana yin kaza akan niyya ta rantsuwa ita ce kuma ƙarshen bayanin mun yi bagana idan mutum ya rantsuwa a zahiri abinda ake tsammani ya rantsuwa shi a zuciya shi ba haka bane ana aiki da abinda ya rantsuwar a zuciya shi a amma a kul kai zamanto nema aka yi rantsi me ma'anar magana mun kawo ruwaya ta suwaid bin hanzala inda sun da cikin wata hota tare da sahabbai an kama su ya zo ya yi rantsuwa akan wani wanda aka kama cewa dan wanshi ne su suna tsammani dan wanshi na jini amma shi ya ne dan wanshi na addini wanda manzo Allah ce mai kai gaskiya musulmi dan uwan musulmi ne kaga rantsuwa da yi su a zahiri ba haka suka tsammani ba shi kuma abin da ya rantsi a nan shi daban haka ce wannan ba laifi ba ne amma ana aiki da irin wannan magana a inda ba nema aka yi karantsi ba amma inda nema aka yi karantsi to ana ni a nan rantsuwarka ana ɗaukan ta niyyar wanda ya sa karantsuwar muka misali an zo an tsare ka ana banka wasu kuɗi ko za ka wani abu a ce yanzu misali musamman yau muna talata ya ka ce to wallah zan kara alhamis a ya ga mun zaka mun in bai jima ba to wallahi zan kama alhamis ka kama alhamis ka ce na rantsa zan kama alhamis to tun da ka rantsa da Allah za ka kame alhamis shi kuma ka sare wannan alhamis yake niya ba ka ce ba wancan alhamis ita da ita akan ta na rantsa amma haka kurin ba shi haka kaza ce zan yi alhamis wallahi alhamis zan yi wallahi ni a raina ba wata alhamis daban hukuna ga wannan to anan ba ta nan lahi amma idan ne ma aka yi rantsi zan kawo wannan alhamis na ce na rantsi da Allah zan ka alhamis to na ana aiki da wanda ya sani rantsuwar in ƙarya ce kurin ƙarya ce ne mun ka bakwai na yanzu kenan shi ne ƙarshen karatunmu na darasi da na 139 yanzu karatunmu na yau cewa lahinsa ma'an nisan alhins kasa cika rantsuwa kayan rantsuwa ka karya ta to ba a cewa rantsuwa ta karya ko ka taka rantsuwa ma'an nisan awul khata mantuwa ce kai kayan rantsuwa baka kaza ka manci a cikin rantsuwa ko kuskure ne kai saboda baki gurin a nan ba a ce ka kayan laifi ka kare rantsuwa me maganar hujja kan haka ya kawo faɗar Allah subhanahu wata'ala a ya ce man halafa Allah ya fa'ala shay'an fa fa'alahu nasiyan aw khata fa'innahu la ya hannuth wanda ya rantsuwa ba zai aikata kaza ba ya aikata wannan abin amma nasiyan da mantuwa ko akan kuskure misali cai bai ƙara shiga gidan wani kurin wani abu sai ya zo ya yi mance ya shiga ko wani abu ya suka takwaro shi wada wani abu daban da ya kawo ya abin ba da niyya ba fa'innahu la ya hannu a nan ba a cewa ya kare rantsuwa sai ya kafara kenan ya ce ya yi wannan magana da kawali ta'ala don faɗar Allah mai girma da buwaya ta cikin amanar rasul lafazin kalmar rabbana la tu'akhidna inna sina wa khata'na cikin addu'o'i da suke cikin amanar rasul wadda kuma kowace Allah ya ce karfa alat ko na'am cewa Allah kaka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure haka nasu ya tabbata nasar ya cewa rufi an ummati khata wa nisyan kuma sukuri alai an ɗauke mu al'ummata kuskure da mantuwa da abin da aka tilasa maka Allah bai kama ka da layya kansu kenan kan wani aya kadai ta wadatu cewa Allah bai kama ka da mantuwa ko kuskure kenan wanda ya rantse bai kaza akan kuskure ko mantuwa sai ya rantse a nan ba a cewa sai ya kafara bayan wannan aya ya ce wa fil hadisi a cikin wani hadisi akwai kalmar ta anna Allah qala na'am ruwaya kan wannan tafsirin wannan aya wato cikin sai muslim akwai ruwa haka cikin imam da sai ya ka ruwaya kai cewa akan kowace aya wannan Allah iya cewa na'am na'am kina Allah ya amsa addu'ar wannan ta kaka kama mu da kuskure ko mantuwa da mantuwa ko kuskure kenan wa'annan ababe na rantsuwa mutum zai ce to ai ai mutum nan gam kullum aka ce mantuwa Allah ana magana da Allah kake shari'a ce ta Allah ta ka doka ce ta Allah shi Allah ai ya san zuciyarka in dai tsakani ga Allah kan mantuwa ne ka san mantuwa ce kai kaka damu ka mance ka rantsuwa shi kai ka akan kuskure abin yazo to wannan Allah bai kama ka da laihin ta ka rantsuwa balle a ce kai ka fara wannan kai akan haka akwai sauki wani canhi namu aqidar magana na rantsi da qur'ani ya rantsi da qur'ani kuma wai daga ba misali suna ce ai mutun ya rantsi da qur'ani kan ka san shi an doke daga ba sai gani ko koyi kuskure a ce qur'ani ya ci shi wannan wani canhi ne ba shari'a bace ba a shari'a ko kai rantsuwa in dai kan kuskure ne Allah bai kama ka baka sani bane ba kuskure ne kai kai ba Allah bai kama ka da layyin kayan rantsuwa ba ce wai wace ko daga ita laya ta kama shi ƙur'ani ya kama shi a inda har rantsuwa ce ta shari'a ba wani canji daban ba ba magana wani magana ta laya ta kama ka ko rantsuwa ta cika rantsuwa ba ta cinka ya ce to yanzu kalma ta al-istisna'u fil yamin nan togewa ma'ana ka yi rantsuwa ka ce insha Allah ban ƙara zuwa gidanka insha Allah ko wallahi ban ƙara zuwa gidanka insha Allah to kawo kalmar insha Allah cikin rantsuwa tare da rantsuwa shine za mu ji mai hukumcin shi ya ce wa man halafa faƙala insha Allah faƙad statana walahinsa alai duk wanda ya rantsuwa na rantsa da Allah zan yi kaza ya ce insha Allah na rantsa da Allah ban yi kaza insha Allah to faƙad statana wannan abin da ka toge insha Allah da kai wala hinsa alai ba a cewa misali banda ƙara cin tuwon ɗan lashin insha Allah ya ka ci to zuna ka ci insha Allah ko ka ci ba a cewa ka kajan tsuwa kalmar da ta insha wani insha Allah ta ɗauke ma in ka fara ko da ka yi abin ko ku bari ne kai ka ce wallah banda yin kaza ya kai inda ka ci insha Allah kurin kalmar insha Allah tana hana mutum yin kafara gana kenan in dai ka san insha Allah shikenan ta cire maka ta ɗauke ma yin kafara ko da ba kai abin ba in da kace ba kai dai kuma ko nayi ne in ba kai ba ba ta yi ka kafara tun da ka ce insha Allah wannan shine mai dabara da ya san abu ya san da ka rantsu ka ce mai insha Allah sanin yin gadama kenan akwai matsala garan sai wallahi zan maka kace insha Allah kai dan akwai matsala da shi da iya wata iya akwai niyya da ba baka iya ba dan sai insha Allah da ya san maka kafara sai dai bi dace ka haka ba kai wadara a hujja kan haka ya ce an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya kawo ruwaya wadda imam bukhari muslim surutu haka imam nasa'i abinda ke ruwayar dai abu huraira ke bada labari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in iya bada labarin abinda ya gabata ya ce kala suleiman bin dawud nabiyullahi suleiman dan dauda annabin allah ya ce لا طوفن الليلة لا طوفن الليلة على سبعين مرأة فكلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Suleiman dan Dauda ya ce zan kewaya mata a wannan daren zan kewaya mata na 70 ko 100 wata ruwaya kenan ma'ana zai sadu da dukkan matan shi 70 a wannan ruwaya wannan shari'a mu daban tasa daban zaka ce dare daya mata guda ina magana raba kwana to hata shari'ata annabi sallallahu alaihi wasallam annabin annabin Allah kaga Allah ba shi damar kai in ya so je wajen wanda yake so duk da shi ya raba musu da haka kin ma mana baya dokan na wata ya kai ma wata to na shari'a su akwai wannan dama duk da ana ga a tamun ma inda amincewar mata ba lahi bane ba matanka ne a dare daya ya halitta inda amincewar su zalunci ne ba yi ba haramtawa aka yi ba dare na iyawa akwai misali mutane wanda suke da wata bukata ko sha'awa ba take huce iyaka ta biyan bukatar mace yawa ta taga misali ba za ta iya ɗaukar yaunin shi ba ta ce ya gaba yana iya gaba a shari'a ta musulunci ba hana ba samuga ce aka hana ko zalunci amma idan sun amince aka je ba lahi aka ba ko ce matakka ce zalunci ne aka hana yanda wasu ke cewa wata da magana aka ce na samoga ai laihi ne zalimci ne ba zana bace ba ba zana bace ba akwai masu cewa wai ko shine ma wai aka ce shegi dan da aka yi a cikin gida wanda aka yi samoga wai shegi ne shine shegi ma na gaskiya wannan ba gaskiya bace wannan hira ce kitabun ra'asi ne na malam bahaushe bai ya zama shegi a gidan uban shi uban da ya za a kama da laihin kewaye ya yi kewaye zalimci ne kuma akwai azabar Allah ta ahilin kiyama amma a ce zana ce dan shege ne ba gaskiya ba ne laifi ne dai babba na zalimci to shi dai wani annabin Allah Suleiman ya yi wannan niyya ta saduwa da iyalansa a dare guda kuma yi wannan magana cewa kulluhunna ta a cibi gulam yuqat zan kiran zan je dukkan su wajen su kuma kowace za ta zo ta ta ahi yaro yayi jihadi fi sabilillah to wannan magana dai akwai shin wani ne akwai shakarwa ko mala'ika ne kai mishi ka ce ma insha Allah to ka sana adam cikin haimance wannan hira hira ka ta hira kullum bi ta insha Allah kuma yayin ya ji amma falam ta'ati wahidatun min nisa'i illa wahidatun ja'at bi shiqi gulam duka matan abin da ya alƙawali ba ɗaya da ta sami yaran sai mace guda ita ma bari ne shi na ta rabin mutum ta sami rabin mutum bari ta yi to wannan abin da ya kana ga suleiman sai manzan allah sallallahu alaihi yake cewa inda wannan magana da inda annabi sulaiman ya ce wannan kalmar da aka ce mai ce insha Allah inda ya ce insha Allah lam yahnas ma'ana ba zai ba kafara ba nan taran tsuwa da yayi kuma wa kana darakan lahu fi hajati kuma wannan insha Allah za ta sa mishi cimma gurin shi to bai yi ta ba kenan kalmar insha Allah kalmar magana kenan kenan tana daukewa mutun yin kafara wa an ibn umar qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث عبد الله بن عمر أو أن الرواية ود أبو داود مسائي بن ماجة سروته عبد الله بن عمر كيتشوا من زع الله صلى الله عليه وسلم ياتي من حلف واستثنى وان دي رنسوا سيتش إن شاء الله يتوجي هنا يرنسوا إن شاء الله تو wannan in sha'a raja'a in ya so ya koma misali wani abu da ce ban da ƙara yi amma ya kuma ya kayan shi ba matsala komi wa in sha a tarak ya ce wallahi in sha Allah yana kaza bai ba in yi gana ma ya bari ne zan yi ne yana iya bari ban da yi ne sai yana iya yana iya yi dan inda ce sha Allah kenan ta kace sha Allah tana karyawa tana karya lagwar rantsuwa wajen yin kafara magana kenan sai magana ta gaba man halafa ala yaminin far'a ghairaha khairan minha wanda ya rantsuwa akan wani abu kuma sai ya ga sabanin rantsuwa da ko kare rantsuwa ya yi alkhairi misali ya rantse da Allah bai ƙara taimaka ma wani ko na rantse da Allah bana ƙara zuwa gidan wani shi ko dan wanka ne zumunci ne ko wani mai karamin karhi ne kace ka rantsi da Allah baka ƙara taimaka mishi kamar da Abubakar yawa musta akan magana kasafi da yace bai ƙara taimaka mishi wanda Allah ya hankalin su cewa wala ya'fu wala safahu ala tuhibuna ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum zuwa kashe Abubakar Siddiq ya Allah ya ce boko ba za ku kawo da kai ba ku yi rangwame kai da Allah ke kiranka ka yayiya ka yi rangwame ba ka so kai Allah ya gafarta maka layinka kai baka san yahiya to misali kai za a ce kai ce baka yahiwa kawai na abubakar sadiq ya yi kafara ta rantsuwa ya ci gaba taimaka wannan bawan Allah kenan wanda ya rantsuwa sai ya ga wannan taka rantsuwa ya alkhairi me ya kamata yi ya kawo ruwaya wadda imam muslim ya roto haka imam turmuzi cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamini far'a ghayraha khayran minha falyati allazi huwa khayr wal yukaffir an yamini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa ala yamini duk wanda ya rantsuwa akan wani abu rantsuwa far'a ghayraha khayran minha sai ya ga wannan wani abu wanda saɓanin rantsuwar ya yi alkhairi kan ci gaba kan rantsuwar shi sun na maka misali na rantsi alaban ƙara taimaka ma wani kasa an tabbatar taimaka wa ya yi alkhairi na rantsi alaban ƙara zuwa gidan wani ziyara an san ziyara ce alkhairi to kare ka wani rantsuwa kuma daga baya ka gano kuranka to aka hema zana ce faliyati lazi huwa khair ka yi abin da yake mai alkhairi ne kenan ka kai mai ziyarar ko ka ci gaba da taimaka mishi ita kuma rantsuwa da ka riga kai wal yukaffir an yamini kai kafara ta rantsuwa da kai haka ya kamata kai wannan shine abin da yake wannan hadisi sai annahu anil israr ala yamin hana dogewa akan rantsuwa na rantse da Allah bana ƙara taimaka ma wani na rantse da Allah bana ƙara zuwa gidan wani ko ne kuma ya kamata kai za a ma Allah wadai bi dace ba kai kaya kana daga ce ai ni na riga na rantse na rantsuwa na rantse bana kai rantsuwa ta ni to wannan cewa ni na riga na rantse ba zan komo ba ana ba za a koma kai kafara ba an hana hakan laihi ne ya ce kala ta'ala wala ta ja'alun la'udata li aimanikum an tabaru wa tattaku wa tusulihu bainan nas wallahu sami'un alim ya kafa kan Allah mai girma Allah ke cewa la taj'alu la'udata li aimanikum ka ku sanya Allah ya zamanto togaciya ko kariya game da tabbatar da rantsuwa ku ce ku rantsu da Allah shi kenan ma'ana rantsuwa da Allah ta hana ku an tabaru wa tattaku ta hana ku kyautatawa da abin da ke na tsoron Allah ne wato sulhu ku sulhu ma'ana ku gyara ku abin da mai kyawo ne ma'ana ta hana ku sulhu ma'ana gyara tsakanin mutane na gyara zamantakewa ku a ce dan kai ga rantsuwa kar ku sanya Allah sunan Allah kan haka ya hana ku kyautatawa da aikin tsoron Allah da masana tsakanin mutane wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne qala ibn abbas akan wannan aya ko tafsirin wannan aya yace ma'ana wannan aya kenan la taj'alanna urdatal yaminik alla tasna al khair kakka sanya gitto gabato da rantsuwaka Allah tasna al khair ta hana ka aikata alkhairi kace ana na ga na rantsi walakin amma me za a yi kada ka rantse ba kaza kuma alheri ne kaffir an yaminik wasana alkhair kai wata rantsuwa da ka rantse da Allah ba kara taimakawa ne baka zuwa gidan wani to wannan kakka yarda wani tsuwa ka ta hana ka zuwa gidan wani ko taimaka mishi misali ta ake alkhairi kada ce ka rantsuwa ba kai ba kai abinda ake nema manzo Allah ya ce kai kafara ta rantsuwa kuma ka aikata wannan alkhairi haka annabi maka umarni sallallahu alaihi wasallam sai bayan haka ya ce wa na abi horeta radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qal wallahi la an yalajja ahadukum bi yaminihi fi ahlihi athamu lahu inda Allah min an yutiya kafaratahu min an yutiya kafaratahu allati farada Allah wannan ruwaya ma Imam Bukhari ya kata Muslim ya kawo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallahi na rantse da Allah la'an yalajja ahadukum bi yamini dayan ku ya dogi mana ya ci gaba akan rantsuwa da yayi nan naga akwai bayani mai kyau na kasan kasan an yalajja akwai lamba ma'ana mai allajaj mai allajaj hu an yatamada fil amr walau tabayyana lahu khatuhu allajaj shine mutun ya ci gaba akan wani lamari ko da kuskuren abin ya bayyana gare ka ka ce akai ba koma baya shi ne allajaj wasan allajaj filloga huwa israr israr da shi mutalakan kurin ci gaba da wani abu kuma menene kala nawawi ma yawan nawawi ke cewa wa ma'anar hadisi ma'anar wannan hadisi ce mamun nawawi ya ce anna man halafa yaminan ya ta'allaka bi ahlihi bi hasi ya tadarraruna bi adam hinsihi fihi فينبغي أن يحدث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه معنى وانا حديثي cewa wanda ya rantsuwa kan wata rantsuwa tana da alaƙa da iyalan shi ta yanda iyalan za su cutu idan ya ce zai ci gaba da wannan rantsuwa da yi misali iyalanka ne na rantsa da bana ƙara misali suna san wani abu haka mai kyau misali a gida misali ko shinkawa misali kwace wata doya wani abu da ya kyautawa kai to a matsa gaba na bana ƙara kamun shinkawa mai cin dawa ci dawa kuma cin hatsi ci hatsi kuma cin wake ci wake bana ƙara ka shinkawa ko makaroni an sha makaroni ko bana ƙara ka makaroni na rantsa da bana ƙara kata mai cin wake ci wake ko shinkawa ko mai cin kwaki ci kwaki ka zama zaka da Allah su kuma suna bukata da bukatan canji ka ci ana da gina rantsi alabana bana kara kawowa to irin wannan kaga nan ka ci gaba da rishin kawo wani abin da suke bukata akwai cutarwa to bai dacewa shi da allajaj amma magana a na rantsewa na rantsewa da ƙara kawo shinkawa ko doya wanda ƙara kawowa to wannan magana ta haka ka san za su cutu kace kai ka rantsuwa to wallahi shi ne allajaj yace to idan kai haka fayan baki a jahannas abin da ya kamata ka kare rantsuwa ta haka ka kawo shinkawa ko doya kuma in so rantsuwa da kai wa kafi an yamini ita rantsuwa ya kamata ka fara fa in qala in waye ce la hanis bal atawarru an takabul hins khashyat al-ism ani na na tunda na ga rantsuwa ina tsoron Allah kaje in taka rantsuwa ta alihi da taka rantsuwa bana yi ba to wannan kalma idan kai ta dan wai tsoron zini fa huwa yukhti wannan kuskure ne bi hadal qawl wannan shi lahin da kai wannan kalmar taka lahi ce bal istimraru ala adam alhins bar ma kai ba lahi ba ka ci gaba kan kai ba ka kare rantsuwa ba ka ci gaba akan wannan wai kamata darar da ahalihi kuma akwai cutarwa ga iyalanka aka saru isman min hins ya yi zinihi akan kare rantsuwa wanda ka taka rantsuwa da ka zamna kana cutar da iyalanka wala budda min tanzili alama idza kana hins la ma tafi amma inda ake wannan magana ta aikata abin ka yi mana kaka ci gaba da rantsuwa idan ba saban Allah ba ne misali irin yadda ake kawo misali falafalai na su wa yake wannan wannan yan nigeria masu wa kwanan nan su musakarci ne sai ka ce ai kai bakar kawowa su go sun saba abin ya zama jiki ta kaga baka an ce ba nan kare rantsuwa ka je ka kayi wuro tun da sama Allah ne kaka ba haka ka rantse da Allah ba karshen ta ba ko ka iya misali wani naka ne yi kan ta ba misali ko tsoho ne Allah ya wani jarabar ta ba ya ce kaka mai kaɗan shi ne ta ka gani anan kaga ba ka ce ba ka yi ka fara ka ka ta ba wannan misali wani wani ke wani tambayar ce shi ya riga ya rantsuwa bai karshen ta ba kuma abin ya dame shi ya zai an ce akwai kafara fara na ce a baka fara ce mana ce maka wajen baka fara nan saba Allah ne za ka yi ba wani kai ka fara ga shata ba tun saba Allah ne nan a takaice wannan shi ne bayanin wannan hadisi na fadar annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi la an yalajja ahadukum bi yamini fi alihi na rantse da Allah ɗayan ku ya doge ya ci gaba da rantsuwa da ya kan cikin iyalan shi asama lahu inda Allah ya yi zini a wajen Allah ka ci gaba da rishin kai baka kare rantsuwa ba to rishin kare rantsuwa ne ya yi zini a wajen Allah min an yuti ya kafaratahu altafarata Allah alaiha akan ka bada kafara wanda ka taka rantsuwar lai taka rantsuwa ko amma akwai akwai kafara ta dauke zanin kinan yin ka zaman ka ce kai baka taka rantsuwa ba ya yi laifi wanda ka taka rantsuwa kai kafara sai yanzu kafaratul yamin mun ji da yanzu maganar rantsuwa an yi ta wakana rantsuwa man aka dakin ta kullu to me kafarar da ake yi in ana so ayakta alkhairin da aka ce ai kafara bi ake yi yace man hanatha fi yaminihi fa kafaratu ida hadhihi khisal wanda ya karya rantsuwa ya rantsuwa ka sakata to kafara shi ida hadil ɗayan waɗannan ababe da za a jero wasu abubuwa guda uku ya ce ita'am ashita masakin min asita matu ta'imun ahalikum au kiswatuhum au tahrir raqaba imma ita'am ashita masakin imma ka ce da miskinai goma min asata ma tut'imun ahlikum daga tsakatsakiyar abin da kuke ci da iyalanku kenan ba ce ba abu mai tsada kuma ba mai ara ba kenan ba kuskusu ba ba kwaki ba ko an shine garugu shine garugu nan shine ya kamu anan garugu shine kashin abu mu anan dai akwai anzu garugu akwai abin da umme shi ara kai kudi tsada shi tsada shi ara ce akan ce zaka so haji gyara ko ka so wace ka dora didi ya tsara a zai abinci bil musulun abinci dai anan kwaki shine shine ai shi tsada shi ya ce ta tsada amma dan kan za kuma ya kumbura kuma da gaugawa ya ci shi shi da arha shi hanzu anan da shi abincin kwakwa abin da shi arha me ya shi arha akwai abin da ga rogo arha farafaran za a cika ciki ya yi hanzu ya konya arha dan lamunan akwai masu gyaran shi sai wani tuye wani ma ya wani abincin ma kuma kyau ko daɗi amma da wajen arha to shi dai ma me ai ba iya wasu suna jin mu ba nan ba suke da magana kenan shi dai kurin abinci ba mahi arha ba kuma ba mahi tsada ba kamar za kwaki a yau ma ya wani musamman mai kwakin ma ko ga rogo kenan dai kurin ana kafara da farko magana da ya jero ciyar da ka ciyar da mutum goma daga tsakatsakiyar abincin garin ku umma menene abincin ne da ba mai tsada da yawa ba kun ba shi mai arhaba kuna auki sotum kowa mutum kawa mutum goma kaya kumfule goma ka musu kaya mutum goma an ce kola jallabiya inda abin zai sallah kola jallabiya ce jallabiya goma eh jallabiya goma ko da goma mace jallabiya ce a wutare da kafa ko kuwa 'yantar da bawa ma akwai na hudu shi ne azumi a shi to wannan abun uku da jiro da zamani na karshen azumi wannan su ne kenan hanyoyin da ake yin kafara tarantuwa faman ajaza an hadi da khisal wanda ya kasa wa'annan abun guda uku da aka ce a yi he ka kasa ma'ana ka kare rantsuwa banda zuwa gidan wani he ka je banda kaza aikata alheri ka can kai to ire-iren wannan dai ka kare rantsuwa to fa kafaratu kafaraka in ka kasa ciyar da muskinan da farko dai ai akwai yantar da bawa ko mace da muskini goma ko musu kaya ya ka ce wanda ya kasa wannan uku fa kafaratu kafara shi siyamu salasata ayyam azumin kwana uku ولا يجوز التكثير بالصوم مع القدرة على إحدى إحدى الخصال الثلاث السابقة بكفارة بتحلت بقى أي كفارة ده أزمي إن دي كا إيه دايم وإن أبون قد أوك أنت دباوا شير مسكيني قوم قوم سكايا kaga ana a wajen wani shi yake azumin shine kamar yayi kaga mutum yana da hali ya zo iya wahala azumin kafara wani yana halin ya ce da mutum tun noma amma sai ga azumin shi ake so a shi azumi shi ne ƙarshe mutuka kana da hali na ce da muskini goma ba bukata azuminka ba amma kai bi ba ba kai shi ba bai ba kai kuma ya wahala ko to amma bi ba ka fara ba ta yi ba kenan wannan shari'a ba ra'ayi bane ba ka bi koyin ta zo ka huta kurin ka bi yadda ta zo ka huta yace bayan ya gama wannan magana ta wanda ya kasa ɗayan wannan ukun ne za a ce ya kafara ta azumin kwana uku kuma kafara da azumi ba ta yi ba ba ta zama kafara ba inda kana da ikon ɗayan wannan abin guda uku ƙala ta'ala la yi akhidukum Allah billago fi aimanikum Allah baya kama ku akan yasa sarantsuwa min bayanin ta a wancan darasi namu akan rantsuwa ba da niyya ba ko akan kuskure walakin amma yu'akhidhukum bima aqattum al-ayman amma Allah iya kama ku da rantsuwar da kuka yi niyya to wannan rantsuwa fa kafaratuhu kafara rantsuwa ita'a ashatu masakin a ce da ashatu masakin mana miskini goma min asata ma tut'imun ahlikum daga tsakatsakiyar abin da kuke ce da iyalanku auki sautum ko ku musu kaya suwaye miskine goma au tahriru raqaba ko yan taddabawa nan da yaje ce da miskine goma daga tsakatsakiyar abincin da kuke ci ko wa miskine goma kaya ko yan taddabawa aikace sai ta yi faman lam yajid kaji Allah ce wanda bai samu ba kenan wanda bai sami ba wanda bai samu da abin guda uku ba ce da miskini yan tattabawa da musu kaya ya ce Allah wanda bai samu wannan ba ne ba Allah ce fasiyamu salatata ayyami tukun he azumin kwana uku ya ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftu wa hafazu aymanakum zuwa karshe zaka bi Allah kuma ayati la'allakum tashkurun karshe ayati kenan da Allah ce kenan wanda bai samu wannan bane ba zai azumin kwana uku kuma yace shi kuma in yi hakan kafara shi kafara da zai yi ita ke wace wannan zari kafarta imanakum wani abin da aka gaya muku shine kafarar rantsuwarku idan alaftum in kun rantsi wannan abin ɗayan hudu amma wannan hudun ɗayan ne na ƙarshe azumi shine ƙarshe kaga yan akan nan za mu ga kenan hanyoyin kafara kaga abincin gaskiya ya yi sauki inda ba mutum ba kware ba kai gaya ba na shi abin hannu abincin mutum goma fala goma ko almashi da ka samu kaka ba su abinci dai ka zama guda ya yi sauki a kan kai bana uku a jira to amma wanda shiga wani hali yawa sai babu gurin ya shiga uku bakin ta shiga uku mana gari ya yi danzo hamsin hamsin kwarai kwatar fala zai a wajen yawa dai zai a wajen yawa kaba almashi da hamsin hamsin da yan ba shi gaskiya shinkawa da wajen shinkawa ko da ya hada miya kwarai kwarai wajen yawa to ka gani kaje azumin kwana ku a gaskiya balle yanzu to kasan hali sai wallahi akwai zai ce san bi halin bi halin wannan kin wallahi ba jika uku kina kai jika uku wani abu ce wallahi kai ga jika uku banza ce akwai wani jika uku na kiji a wani wallahi wallahi ce kuma malam babu kurun babu ibi da a wajen kace banza a wajen wani da yawa ce sai mutum ma Allah godiya wallahi kai ma Allah godiya akwai halin Allah kurun bai Allah cika mata imani ya ce wal aula an ya kuna siyamu mutatabi'a abin da ya yi aula ce maka azumin ai akwai maganar azumin kisa azumin zihari donan na kafara ta kisa donan ai nasi karar ya zo mutatabi'in eh a jere ne amma shi wannan ne yake da matsala saɓani a kan shi shi sai ce maka wal'aula abin da ya yi an ya kuna siyamu da tabiyan azumin a yi shi a jere limasa an ubayo an ubayo ibn mas'ud annahu ma kana qur'an a wannan aya sai karanci fa siyamu salasta ayyamin rizqan mutatabi'at a kiraus da kira a ce gare mutawatir ba ta cikin kira to su an saba a kira su akwai wannan mutatabi'at cikin wannan shi yasa wasu ke ɗaukan kan kiyan kamar tafsiri ne na azumin ƙalibin kasir alƙashin wannan tafsiri na wannan aya wa hadhihi alqira'a idza lam yathbut kaunuha qur'anan mutawatiran fala aqalla an yakuna khabaran wahidan aw tafsiran min aw tafsiran min as-sahaba huwa fi al-hukm al-marfu' yace wannan qira'a tunda bata tabbata ba cewa ƙur'ani ne mutawatir to a ƙaranci dai ba ta gajiya ba kan zaman to kabar ahad ne mana gari mutawatir ko zaman to tafsiri ne daga sahabbai na wannan aya shi ko tafsirin sahabbai ya ɗaukar hukumin marfu in ba samu khalid ba wannan shi sai akan wannan dai ake gwada ba kiɗa bace dai kin za a ɗauki tafsirin sahabbai ne akan wannan aya kan sun fassara azumin da ake yi na kafara ta rantsuwa ma shi ma a jere ne wannan magana ta bin kafir ce qala tabari imam tabari ke cewa ba'd an radd istidlal bi qira'ati ibn mas'ud shi imam tabari ana shiga malaman tafsiri malaman tafsiri ba imam tabari bayan shi ya raddi ga masu kawo hujja da qira'al ubay da ibn mas'ud ala wujubi tatabu kan cewa wajibi ne gurin ya raddi kan wannan magana sai ke cewa gaira anni akhtaru lisa'im fi kafarati al-yamin an yutabi'a bain al-ayyam thalatha shi ana raddin da cewa wajibi shine wa masu magana raddi saka hujja da waccan tafsirin kira sa kan cewa wajibi ne cela to duk da ya raddin cewa ba wajibi bane ba amma sai ke cewa ni anni akhtaru lisa'im ina zaɓowa mu yin azumi na kafara an yi tabi a bayan ayyam salasa ya jera kwanakin uku ya yi kenan ma ba wajibi ba wala yi fara kai raba li'annahu la khilafa bayan al-jami' li'annahu la khilafa bayan al-jami' annahu idza fa'ala dhalik faqad ajza'a dhalika anhu min kafaratihi yace don me yasa nace yin haka yayi kai ajiran ya ce domin babu saɓani a dukkan malamai akan cewa an kai a jirka lahi ko akwai wanda bice ba yi biye ba ka yi saɓani a kan aka raba ne to me yasa za ka raba ba ka da kenan ya ce wa hun fi gairar zalika mukhtalifun ana saɓani ne akan a raba amma akan a yi ajiyar ba saɓani sai ka yi zaɓin maka ka yi ajiyar shi yi ya ce fafi'ilu ma la yi kutalafu fi jawazi a habbu ilayya kenan ka aikata abin da ba saɓani kan shi shi na hiso ya yi a wajena wa in kanar akhar ja'izan ko da shi ma wancan kin halaka ne a yi amma wannan ya yi kina akan wannan ba maganar jayayya ko rigima ko misali mutum ya yi ɗaya ya sha ruwa biyu ka ci ayatun da ka ɓata bai yi ba shi ne akwai wanda yake yanka ce mai akwai a shi rabawa ka ce a tana kai mu baba a shame ne wanda ya riga yi azumin shi yayi ba a ce ya saki amma in shawara za a baka wani mutum ya iya ya jera to akwai wani azumin jera ta wasu wahala balle a wani lokaci ko ba ya iya ba sai ka bashi mai sauki gurin sai mai sauki dai ya sabke abin da yake wajibi kenan ko da rarrabe su illa amma in zaɓi ne abin da yake a yi ajiran ka iya wannan shine abinda yake wannan bayani na kenan zulumin ji kafara ta rantsuwa ana yanta da ɗayan wani abin guda hudu duk da an zuba bawa balle ka saya ka yantar da shi duk da akwai a wasu wurare akwai a wasu wurare akwai bayi har yau wani kwanaki wani ya yi samu wata kafara a wani wuri laraba ne su a can kwaye ta tambaya kudin bawa a nan iya so zai kafara da gaske yi wallahi kuskure ne na misali rami ne yau na cin gida inda salanga ya bar shi bere ba ɗaya shi ta fada ya ta mutu shi ya ramu ai iya da cikin kuskure iya da jirima ciki duk da ya ce kuma kafara kafara kamata ko da babu diya to shi ne ya sayan zai shi ne ci a ta mai kudin bawa da Allah nan da za samu bawa a nan sai nan ba ba ba ba balle a baku dishi samu a can ana samu ana samu a can kun bayan ciki ya ce wannan matsala kenan yan ta daban zai kemu a zaban ba balle mai magana shi amma wannan abin da aka jero ne kenan ce da miskini goma ko musu kaya ko mai aka ce a yanzu azumi shine karshe in babu halin duka wayan nan sai a rihe da azumi kuma shi in an iya ce wa aka azumi bai ba alhalifu bil haram rantsuwa da aka ce da haramta wani abu man qala ta'ami alayya haram kullum ya ce abinci na daga yau ya zama haram au dukhulu dari fulani alai haram ko daga yau shiga gidan wani haramu ne a kaina kurin haka wa nahwi zalika da makamantan wannan lam yahrum abin wannan bai zama haramu kanshi wa alai in fa'ala in fa'ala kafarat yamin in kuwa hayayin ma'ana ya yi wannan abun to zai kafara ta rantsuwa wani ya gina wannan magana can masalamu da muka yi ta sakin armi ta haramta mace wadda ta da muka wannan bayanin ana masu ya kawo ƙala ta'ala ya ayyuhan nabi lima tuharimu ahlallahu lak tabtagi min ta azwajik wallahu ghafurur rahim alfa dalalakum tahillata aymanikum wannan aya ce bin abbas ke fasarawa da maganar koyi da annabi sallallahu idan mutum ya haramta mata can bayan mun karanta shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kafara yayi to duk nan akwai magana ta malamai ce annabi sallallahu alaihi wasallam kurin dan ya haramta ki ne kafara ko ko rantsuwa yayi dalilin rantsuwa ne kafara to nan ne wasu ka tsaya akan cewa magana ibn abbas kun ya tsaya kan yin wannan kalma kun ta rantsuwa ce kaza haramu ne kamar rantsuwa ce an baka yi abin misali haramta abin nan sai ka yi kafara ya kai kafara ta rantsuwa in ka irin wannan kalma kaza haramu ne ko da baka misali kalma siga da ta rantsuwa ba shi yasa kamar shi ibn hazm zahiri da aikin zahirin ayal hadisi yake cewa kurin wannan magana in dai ka ce kaza misali mata ka wani haramu ne in ka yi rantsuwa ne za ka yi kafara ce annabi ma ya rantsuwa ce shi ka haka tsaya duk da magana ibn abbas sun sahabi ne yasa ta zama waraka da karfi kan maganar yin kafara an haka yi kafara ta rantsuwa ya ce fadar Allah mai girma da buwa ya kai wani annabi dai matu harimu Allah wa laka dan me za ka haramta abinda Allah ya halatta maka tabtage mardata azwaji dan neman yardan matanka wallahu gafurun rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne game da abin da yau kana kin haramtawar amma kada farada Allah lakum tahillata aymanukum Allah ya farata muku abin da kuke warware rantsuwa shine yin kafara to wannan shine karkashin wannan ana Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan inda Zainab ibnat Jahsh wa yamkusu indaha فوقعت انا وحفصه على ايتنا دخل عليها فلتقل له اكلت مغافير اني اجر منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت اشرب عسلا عند زينب ابنت جاش فلن اعود له وقد حلفت لا ت... لا ت... وقد حلفت لا تخبري بذلك احدا وان رواه امام البخاري يا كوتا عائشه تكي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya shan in biya kasan mata iya biya gidan matan shi kowace duk da kowace gidanta daban-daban ne yana biyawa gidan wannan ya gaida ta ya ga lahiyar ta huce duk da ba kwanta bane ba duka yana zagaye wata ruwa an ce yana haka bayan la'asar duk ya zagaya gidan matan gaba daya in so kuma sai ya je gidan wanda yake kwananta ne adatan masu suna gamuwa a nan ake duka mata yin su gama a nan kuma a yi hira ta fami a yi hira iyalai a tattauna tsakaninsu a yi hira ta iyalai zama wani abu na bala'i waɗin namun nan na dama bakan kutuho ne ba zama ake a tattauna a hira ta gida ta fami duk da zama da kishin juna amma tattauna ake tsakanin mace mutum da iyalan shi a hira tattauna tsakaninsu hada nishadi ya komai hada nishadi ruwaya ana cikin tattaunawa sai manzara shi ɗora hannun shi cikin wuta ta ce yarsu da yau kwana ne ba kwananta bane ba hannun shi ya ɗora cikin ɗaya cikinsu ya ta ce a kwana ne ba kwananta bane ba kin hannun makai da wani hannun wancan a takaice suna zama a tattamna da nishadi duk da kuma su wajen nawa ga sauri guda na abu na fami na haɗin kan haɗin kan iyalai to kenan yana haka to yana yawon ta yawon da yake ziyara ke in jirgin zainab ita kuma dabarar mata ya ta shirya mai kullum zumuwa gyara da gazo sai ya sha sai ya gaba to ka tuta akwai akwai ɗan da rabiya ce na layi da kuma layiya a wuce za kai zamanin hankawa abin shaka dole ka gyara zama kaɗan gida zama kaɗan shirya kaɗan sha tukwan kaɗan gyara bakin ka kai gaba ko kake na akwai lokaci da ke ɗauka to yanzu ka lura iya ɗaukar lokaci a gidan gidan gidan zainab me za a yi yanzu ka gano suka kasan mata aka gano abin da take to yanzu ka gan baki tsakanin hafsa da ita aisha ki zama gwarori ne kuma a cikin mata sun yi haɗin kai tsakaninsu to ce za abin da za a yi magana abin wannan in ya zo gidanki kasa a nan bai san a ce ana jin wani wari a cikin shi mara daɗi bai so a ce ana jin wani wari a cikin shi sun san halin shi haka nan tun da yan hoto gidan zainab sai gidan hafsa su gidan aisha ta ce yanzu in ya shigo gidanki ci kira jin wani wari na magafir ana bulin abin sha ya iya da wari haka kan shi kira jin wari magafir a cikin shi ni ma ni shigo yin gami haka nan shi kuma daga ina ke da gidan zainab ki to a ina dago shi shi kuma wacce shagara ne shi ne yanzu haka sukan baki ce da ni da hamsa haka kan baki kusan mata da imanin su kaka ce duk imanin mata kaka ce hali ne har da biya ce ta su duk imanin su wani cikin misali iya da mata mun kai irin gashi da liyafa mun kai ziyara a kira mu zo mu sha ayan abu shi bisa abin da aka yi mun shigo an kawo naman kai a gyare za mu ci kuma za mu zo matan za su taimaka makaranta fa iyayen za ka sun gama shi da haka sun tsaya da haka yi sa su tare su a makaranta tare ake makaranta ba tare suke makaranta mun zo su za su taimaka suka wata su makaranta makaranta haka ta tare a shi ɗaya ta makirci ta wa ɗaya makirci ta zo liyafa da ta shirya abin da aka dawa ta zo ta cika hannu da gishiri ta zuba aka su wanda zuba ita ta kare komin tsaf kun ta taba ta gishiri na abu ya lalace ta kawo suka yi ta ƙara ina ta yi ta yi kunin ta ƙara abin ta kai ta ƙara abin ta kai ta zuba sukarin da yawa amma ka sukar gishiri ta miyar abin ya lalace shi ba gishiri ba sukari ba mu aka ka abinci aka ajiye a gaban shi na ka aka ajiye in ka kai haka shi ma dai haka ya kalli mu je ya ce yi bukujin wani abu ya ce muna ji ya ce sukari da gishi da gishi karshe dai gudun muka ci muka ajiye shi ma bai san abin da aka ba bai san abin da aka yi a so mai sa sun taimaka makaranta tare da ya ta rubuta sun taimaka makaranta a yi karatu tare shi ke nan daga ba yake ce mana wa'ashe abin ga abin da ga ashe ɗaya ta kun daga an cika mata shi gudun ka yi ɗace ta yi sai ta lura ne an kawo naman ka a gidan to haka mata duk imanin su kaka ce wai kaka ce wai a san kursan a dabi'a ce ta kishiya da kishiya to kaga wannan gawa an wani manyan mata ne ba ma ke kai wata wata mace ta yi kishi ta wade wani wani makirci na mata wannan Aisha ce da Hafsa ko dabi'a ce ta halin mata amma kaga abin da suka yi sun kullawa Zainab wannan wannan abin na mata suka gan baki da manzo Allah ya shigo shi ta ce fa waqa'atu ana wa Hafsa muka hada kai da ni da Hafsa ala ayyati na dahal alaiha duk wanda ya shigo wajenta faltaqul lahu akalta magafir ce ce ka ci magafir ko ina ji magana jin wayar magafir a wajenka yace a ni mutu ba ko ci daga magana yace a to na san ce walakin ni kunta ashrab asal inda zainab bint jahash ni dai na san dai kun ina shan zumuwa ne a gidan zainab bint jahash tun daga haka ne kuwa falana a'udu lahu bazan ƙara sha ba na ƙara shan zumuwa a gidan daga ba daya eh ta haka so وقد حلفت لا تخبرني به amma na rantsuwa ma kace kace ga kowa kace ga mu kowa da haka kin kace kace da aya ta rubuta da Qur'ani to dai wannan magana ya kawo wannan magana a wannan wuri na maganar rantsa rantsuwa da haramta wani abu na halak wa an ibn Abbas ibn Abbas ke cewa qala fil haram yukaffir kenan wanda yace haramta kaza kenan kafara zai yi yace laqad kana gum fi rasul usutun hasana manzon Allah shine abin koyin kyakkyawan abin koyin ku tunda annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi kafa da yayi haramta da ya haramta wani abu kafara yi kenan akan haka shine asalin jigon rigima da ake a yau kan magana arme kan magana mata ka ce mace ke haramu ne haramci akai ke zama haram wani haramta ki kan wannan magana ne wasu malaman mazhaba sai suka ɗauki kurin ba ma suke ne ba saki uku ne kai da ita he wani ya arma alhali wannan magana babu nasi da manzan Allah ko na Allah da ya ce haka ba kurin fa'inta ce ta zama gabata fa'inta ce suka haramta abin har saki uku kuma ba ita ba arme he ta armu wani min tare wani a baya min wani magana ko akan masalar cewa ƙarshe bin bayan ta magana hatta magana ma na ɗaya a bayan abdullahi bin abbas ba ta haramta ba bayan ba ta haramta ba saki ko ɗaya babu babu saki ko ɗaya bai cikin kalmar ba saki ba ne ba bai cikin kalmar saki kurin za ka yi kafara ta rantsuwa a bayan abdullahi bin abbas kun shi wacce ma wani aya kawo ce manzan allah shi ne abin koyinmu wani zo ce ya rabu na bas na haramta ba ta ce ce kayya kake mata ka ba ta haramta gare ka ko me ka fara ta rantsuwa shi ce misali kuna ce daga yau to lamshi zan haram gare ku to lamshi zan haram gare to lamshi ko na haramta naman kaza sai zan haram na haramta na haramta doya ko ga rogo sai zan haram kenan da me yasa kace haramtawa halitta haƙƙin Allah ne Allah ke haramta abu to Allah ne haramta ba kenan mu za mu haramta ba kuma Allah yana ka nake haramtawa haƙƙi shi ne ta haka yana mutum bai iya yana baka halitta makan ka haram yanda baka haƙƙin ka halitta makan ka haram haka baka haƙƙin ka haramta makan ka halak abinda Allah ya halitta shine halak abinda haramta shine haram wani bai da haƙƙin haramtawa ko halitta sai Allah kan wani magana ta baka can bayani a baya na magana ibn Abbas da hujja ta kakka cewa wanda ya ce mata ta haramu ne eh bi kamata ba laihi ne amma ba ta haramta mi zai yanzu sai ya kafara ta rantsuwa kuma matashi tana nan matashi wannan shine magana mahi kari mahi hujja cikin bayanai da aka yi dan mu cikin masar siran sahabi ne an ka ce wani malam wani malam wani malam wani wannan sahabi Abdullahi bin Abbas ne kuma baka hujja ga nasun Qur'ani Allah sura ya sota tahrim ko sota tahrim tana magana akan haramtawan ka dauka na zumu ne ka dauka na matan ne irin na Mariya duk abin ya tabbata to Allah ya ce almanzo Allah kafara zai tun yi abin abin tun ga manzo Allah ya yi kuma Allah ce ka fara zai yi to ce to waye abin koyinka annan ce ba za shi da abin koyinka haka da shi magana mahi kari kurin mun tsaya kan wannan hujjoji duk wanda ya haramta mace ba ta zaman to haramu kurin ka fara zai ta rantsuwa kamar Abdullahi bin Abbas Yahudi ya ce kuma haka manzon Allah manzon da Allah ya aiko shi a aikace haka abin ya wakana gare shi ina ganin ya kamata da mun zo kan ƙarshen gabacin kuka zo sai sabon mas'ala ta annuzu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته